سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فحكي المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da cikin yinin talata ashirin da tara ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida muna kusan ban kwana kenan da shekarar Allah ta mu shiga mai shigo ta cikin sa'a da albarka abubuwan da muka aikata cikin wannan din Allah madaukakin sarki ya amsa mana wannan kwana watan kuma ya daidai da sha uku ne ga watan goma ke da digar wayar sa tsamarin alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake zama don ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar al-akhdari fi ibadati ala mazhab al-imam malik muna karatu a cikin babu sahawi ko babu fi sahawi mun kuma karke karatu inda malam yayi magana akan cewa wanda maciji ya zo mashi ko kunama ya kashe ta yana cikin sallah wannan babu komai a gare shi har sai idan ya kasance aikin yayi tsawo ne ko har ya juya wa alƙibla baya to anan da zai kafe sallar shi amma ba samu tsawon lokaci ba ba samu juya alƙibla baya ba wannan sallar mutum tana nan lafiya kalau inda za mu tashi yau kuma yace wa man shakka ita ma wanda mun yi ta wancan satin wanda ya shakku cewa a cikin wuturi yake ko a raka'a ta biyu shafa'i yake sai ce to mutum ya maida ta a matsayin raka'a ta biyu shafa'i din sannan ya yi wuturi ya yi abu ya sujada ba adi sannan ya yi wuturi haka ne yace magana tsakanin shafa'i da wuturi da mantuwa wannan babu komai bisa mazhabin malikiya cewa ana shafa'i da wuturi ne a dunkule ana yin sallar isha'i da haka suna ganin a ta magana ba a yi a tsakanin wa in kana amida malaikiyar amma ko da da gangan mutum ya magana tsakanin shafa'i da wuturi wala sha alaihi ma babu komai a kai Allah ya samu dace sai sabuwar magana yake wal masbu إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطل صلاته sai wani masbuk mutumin da ake kira masbuki masbuki a istilahin malamai shine wanda liman ya huce mashi ko ya rigayi da wani ayyuka na sallah akalla raka'a guda daya in dai liman yayi raka'a daya kafin ka shigo masallaci sunan makabuki ya hau kanka amma yanzu dan yayi karatun Fatiha yayi karatun sura yayi ruku'u kafin ya dago ne ka kabbarta kuka hadu to yanzu ba sunan ka makabuki ba dan zaka samu cikakkiyar sallah ne tare da lima wanda ilimin yace assalamu alaikum assalamu alaikum zai miƙe su ko wani abu wannan shi ake kira makabuki to akwai wanda ya rasa raka'a hudu akwai wanda ya rasa uku akwai wanda ya rasa biyu akwai wanda ya rasa daya akwai kuma wanda ya samu cikakkiyar sallah sai ce to shi wannan masbuki in adaraka ma al-imami in ya samu tare da limami aqalla min raka'atin abin da ya kasa raka'a guda daya masbukin da ya samu abin da bai kai raka'a tare da limami ba me ya samu kenan ya zo masallaci liman ya dago daga ruku'u na ƙarshe kaga kenan abin da zai samu zai samu fajaloli guda biyu da zaman tahiya amma ka kai duka sallah zai tuko babu abin da zai samu a tare da liman shi ne to idan masabuki abin da ya samu bai kai raka'a ɗaya tare da liman ba to ga wata ka'ida mai tsada sai ce fala yasjudu ma'ahu to wannan mamun kar ya kuskura ko wannan masabuki ne kar ya kuskura ya sujada tare da liman la qabliyan wala ba'diyan kablice ko ba a dace kada ku kure tare da limani da ka zo masallaci liman ya dago daga ruku'u na ƙarshe yayi sujada ta farko zai tafi ta biyu ka shigo masallaci ta ka kafarta kuka karasa sujada kuka yi zaman tahiya a hai liman lokacin da ya raka'a ta biyu bai karanta sura ba bai yi tsayawa da mun karatu sura ba da kana da bukatar sujada kabli ko sai baka samu ko raka'a ɗaya ba kuma ga kabli ta kama liman saboda haka ka ya ce Allahu akbar ya tafi zai sujada kabli to tun da kai baka samu ko raka'a ɗaya ba sai ma da yace a wannan halin ba za ka bi liman ba kawai dakewa za ka yi saboda haka liman da mamu su je su yi sujjara daya su dago su yi ta biyu su dago sai sake ce assalamu alaikum assalamu alaikum sannan kai ka miƙe ka ci gaba da aikin sallar ka kai banda kai a kamdin wannan ta liman tunda kai da kai da limami ba abin da ya hada ku a sallah shi ne yace to a wannan halin ba za ka yi ba kamdin tare da liman haka nan ba za ka yi ba'adi ba tare da liman la yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan haka nan idan liman ba'adi da ta kama ni bayan an yi sallah ba'adi ce assalamu alaikum to idan ya ce assalamu alaikum za ka ga ya tafi yana maiko wannan sujudodin nasa guda biyu lokacin da ya tafi sajadodi guda biyu za ka ga wanda suka samu ba cikakkiyar sallah tare da liman ba sun miƙe wanda suka samu cikakkiyar sallah za su yi ba'adi tare da liman kowa idan ya gama ko abin da ya kubuce masa yana sake yin sujada ba abi to kai idan abin da ka samu tare da liman bai kai raka'a ba wannan ba da hayo ba za ka yi ta ba wannan matsalar ba ka ritsa da kai ba ita kabli ko ba abi matsala ce ta wanda suka ritsa a cikin sallah sun samu gurbin tare da liman to kai tunda baka da raka'a daya wannan liman ba liman ka bane ba wannan yayi kabli ba ruwanka da ita in yayi ba abi ba ruwanka da ita da haka yana da kyau a kiyaye sai sai fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan fa in sajada yace in fa ya kuskure yayi sujada bai samu raka'a ɗaya ba kuma sai ya sujada tare da liman yace fa in sajada ma'ahu in yayi sujada tare da shi fa salat salatu sallar ta riga ta mushi ina da hadarin yake da haka kenan mutum sai ya kiyaye a ina ne zai yi sujada kabdu ko ba a tare da liman dan liman yayi sujada kabli ko yayi sujada ba adima mu sai yayi takatsantsa in dai baka samu raka cikakkiyar raka'a tare da liman ba ba ruwanka da kablin da liman zai yi ba ruwanka da ba'adin da liman zai yi kawai in ka tuko sallah ta kamar kai sallah ne kai daya da haka lokacin da zai kabli wannan sha'anin sa ne in yayi sallah ya baka izini kawai zaka tuko sallar ka ne kai sallama lafiya kalam in ba a je in ka suka sallaka kawai assalamu alaikum assalamu alaikum ba ruwanka da wannan ba abin amma sharadi idan baka samu raka'a ɗaya ba in kuma ka samu raka'a ɗaya duk abin da ya hau kan liman zai hau kan Allah ya samu fahimta akwai matsala gaba na wani na eh an biyo karka'a a ba kai kike magana ba yanzu muna maganar akan masabukin da bai samu ko raka'a ɗaya tare da limami ba eh eh zama kawai zai ya jira eh sai ka zauna ka jira liman yayi kabulinsa ya dawo yayi sallama sannan ka miƙe ka cigaba da aikinka wannan kabilan ba ka da alaka da ita eh wa alaikum salam eh na'am eh a idan ba a jinta aliman zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum yana ce assalamu alaikum ai yake ake ko da haka kenan kaga da ya samu raka'a ɗaya da wanda ya samu biyu da wanda ya samu uku da bai samu kuma kuma mike waye bambancin kawai shine waɗancan da suka samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku waɗannan duka za su yi sujada ba a ji a bayan sun kare amma kai da baka samu ko ɗaya ba in ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba ruwanka da baki shine bambancin ku da su marabi kamar na kaɗa da hannu eh ita ce eh na zai bi su yi kabli tare da liman tun da dama ba a yi sallama ba in ka san ka samu wani abu tare da liman ko da raka'a ɗaya ce to za ka fi ku yi sujada kabli ba a duk wanda gama cikowa kai taka ka'ida da malam ya gina wannan hukuncin a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat liman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah to hakika ya samu sallah da haka da liman yanzu yana sallah azhar ya ka samu raka'a da karhe da shi ba raka ne ka samu ba cikin hudu wannan raka'a ɗayan ta yi qualifying ɗinka ya zaman to ka samu cikakkiyar sallah a zahar tare da liman amma da ka zo liman ya ɗago daga rukuku na ƙarshe sai kai kabbara kuka haɗu a sujada to baka samu sallah a zahar ba abin da kawai liman ya maka hide kana kwaɗayin ka samu ladan jam'i amma wannan sallah baka same tare da liman ba ana maka fatan ka shigo cikin wannan jam'i ɗin amma baka samu sallah tare da liman ba to tunda baka samu sallah tare da liman ba ina ya kai ka kabli waye ce ma ana ana ce wani ya kabli waye ce ma ana ce wani ayi ba a jiki yasa ce maka ba za ka yi kabli ba ba za ka yi ba'adi ba saboda wannan sallar kai ba ka same ta ba a bisa duran maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya sake cewa man adraka raka'atan min al-juma'ati faqad adraka al-juma'a wanda ya samu raka'a ɗaya a ranar juma'a tare da limami ya samu sallar juma'a wanda bai samu raka'a ɗaya ba fa ba da sallar juma'a da haka da ka zo ranar juma'a liman yayi raka'a ta farko yayi ta biya dago da garku sai ka zo masallaci Allahu akbar sai kuka tafi sujada fa yanzu idan liman ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum in ka miƙe ya zaka yi kaga yake wani ya ce to aje mutum da raka'a biyu in ya miƙe ma raka'a biyu zai yi ko za a yi raka'a biyu ne idan juma'a ka samu to kai baka samu juma'a ba to wata sallah ake a daidai lokacin da haka tun da baka samu zuwa ban kai miki kai sallah raka a hudu shi yasa kuskure ne ka je masallaci an dago daga ruka'a rukubun karihe kuma karama raka'a biyu kai ba mai kasaru ba kai ba mai asuba ba kai ba mai sallar yidi ba eh ni da zaki ku ni da zaki ku eh zaka yi niyyar kun je masallaci kawai ba sai ka zara ba kawai ka kafa zaka bi liman sallah juma'a kuka ba Allahu akbar amma dai baka samu ba da haka in ka dago idan liman wadanda a cikin wannan sallar ya samu kabli ko ya samu ba'adi ba ruwanka masu juma'a ne za su yi kabli ko su yi ba'adi kai ne a zahar ba ruwanka da kablin su ba ruwanka da ba'adin su Allah ma madaukakin sarki ya sa mu kiyaye sai ce wa in adraka raka'atan kamilatan in kuma ya riski raka'a guda cikakkiya tare da liman idan da tambayar da muka yi ko aw askara ko sama da raka'a daya sai ce sajada ma'ahul qabliya sai ce to mutum sai yi sujada qabli tare da liman lokacin da liman zai yi qabli sai ku yi tare da shi ka samu raka'a ɗaya sai ko raka'a biyu sai ko raka'a uku za ku yi qabli tare da liman wa akhara al-ba'diyya sai mutum ya jinkirta ba'di hatta yutimma salatahu har sai ya ci ko sallar shi fayasjudu ba'da salamihi sai mutum yayi sujadar a bayan shi kuma yayi tafa sallama da ya an kusa ga da muka yi ta ko Allah ya sa mu dace sai ce fa in sajada ma'al imani in mutum yayi sujada ba'adin tare da limani ya san ba a ba'adin ya ka gama shi ko abin da ake bunka amma da ya ga liman zai ba'adin suka yi bara a rage hanya kawai ya bi liman suka yi ba'adin tare amina yake da gangan batsalar salatu yake to sallar ta ba ta a daidai wannan lokacin tunda ya san ba a ba'adi sai an gama sallah yana sana ba mantuwa bai kawai ya bili man suka yi ba'adi tare sai ce wannan sallah ta faɗi wa in kana sa'iyan in kuma da mantuwa ya bili man suka yi ba'adi shi ya ɗauka cikakkiyar sallah ya samu da ya ga liman zai yi ba'adi kuma ya bili suka yi ba'adi sai da aka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ne tun a haifa shi ana bin sa daya ba zai ya zai yi ba da haka wancan ba'adin da suka sake tare da liman ita ma kirga ta za a yi wata rassana mai zaman kai shi shine yace wa sajada ba'da salami kuma sai sake sujada ba'adi sai da mutum take waccan ba'adin da suka samu tare da liman da wannan rafkano da ya kara kuma sai kara musu bari ya zama ta warware su baki daya Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam na eh eh sai zama to a ba rika ce ai na kabli eh mun sa zaka yi ina muka ce in ka samu raka'a akalla raka'a da ka samu tare da liman za ku yi kabli tare da shi idan ba a jike kuma yayi tunda dama yayi sallama kawai yake za ka yi wanda suka yi fata sanin ma liman ya samu ba a da ya kage ta ko da aka yace assalamu alaikum assalamu alaikum kun miƙe sai ku yana sujada ba a ji kin yake rike a zuciyarka in na kare ni ma zan yi sujada ba a ji kin abin da ake bukata amma idan abin da ka samu bai kai raka'a ɗaya ba ba ruwanka da kaulinsa ba ruwanka da badinsa in ya kai raka'a ɗaya za ku yi kabli tare ba a in ka gama ko kayan ka kai na'am wannan ya samu raka'a guda biyar yawwa yawwa idan baka samu ko raka'a ɗaya ba lokacin da zai kabli yake yi zaman kana kallon sa su yi sujada sai suna kasa kaɗan su ɗago kana kallon su sake kana kallon su sake ɗagowa assalamu alaikum assalamu alaikum sannan ta ne ka ji za su ne kawai saboda liman bai sallama ba amma ba ruwan ka da kabilun su kallon su za ka yi Allah ya samu dace sai ce wa in sahal masbuhu ba'da salamil imami fa huwa kal musalli wahdahu malai ce wanda aka tsere mai a sallah wa in sahal masbuhu idan masbuki yayi rabbanuwa mun faɗi masbuki yana da limai ya tsere masa da Allah raka'a ɗaya sai ta to bayan liman yayi rabbar yayi sallama to wannan masbukin da ya nike zai ko sallah shine ce ba da salamin imami a bayan imami yayi sallama sai ce fa huwa kal musalli wahdahu to kamar mai sallah ne shi kadai da liman yace assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka miƙe zaka tuko raka'a ɗaya da ake binka to yanzu miƙewar da kai hukuncin ka kamar wanda yake sallah ne kadai a ɗakin da haka idan kabli ta kama ka za ka yi kabli in ba ta kama ka za ka yi ba addini abin da malai yake nufi yace fa huwa kal musalli wa da hukuncin sa kamar wanda yake sallah ne shi kadai mun gama da wannan gaba na'am
sai kai sallama kuma kai ka ka ka ce ta ciwo sai ka tuna sai ka tashi ka raka kuma sun kawo suke jada ba da zuwa nan na'am abin da yake tambaya ko yake kara shi aka hile misali ko ka samu raka uku tare da lima da limami ya sallama ka ce ba za ka yi sallama ba sai ka manta ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum daidai lokacin da liman ya yi sallama har ya sallame ka fa da haka kai wannan sallama da kai to har rafkanwa ta fara maka a daidai lokaci sai ka tuna cewa ai uku na samu ba hudu ba da haka kai ka miƙe ka ci korar ta'ar ka guda to dalilin wancan sallamar da kuka yi tare da limami ya kai sujada ba a bi dan wannan rafkanwa ce da kai ta kamar a matsayin mai sallah kai daya mun fahimci wannan ko sai na'am na'am ban gane tambayar ba na eh da kuke tare da liman na eh na'am ka sami raka'a uku tare da limami a uku da kuke tare da limami sai kai rafkanuwa ko wadanta da za ka yi rafkanuwar Ko? Dan kar mu amsa tambayar da kago. Kwatantar da za a iya samun rafkanuwar. Ne bara baka misali to. Liman da ya kawo zai ruku ka samu raka'a ta farko a ta biyu da liman ya kawo zai ruku ya kasa fusu jada. har da kai sujada ya kaja ce sami Allahu liman hamidahu kaga sun bayar da kai ko da kai ka dago muka karatun mu na wancan satin tunda ka san za mu hada a sujada kai to sai ka dago kai ruku'u ka dago ka tafi kujura da Suleiman kaga lokacin da liman zai yi sallama kai kana da raka'a ɗaya da zaka suku a kuma hukun da ka samu tare da liman ka ya rafkanuwa to inda za ku yi sallama ne tare da liman assalamu alaikum assalamu alaikum waccan rakuna da kai liman ya dauki amma tun da yanzu bayan ya yi sallama za ka miƙe ka shigo sallah to kana da buƙatar kuma kai mata sujada kabli ko kai mata sujada ba dole ta kama ko tare kuke da liman in dai kabli ta kama ba ko ba a ji to a bayan sallama kana da buƙatar kai kabli ko kana da buƙatar kai ba wanda liman yake dauke masa komai shine wanda suka samu sallah cikakkiya tare da liman to liman ya dauke masa darafar da zai wallahu ta'ala a'lam duk kuma da sabana haka to Allah ya samu dace wa idza tarattaba ala al-masbuki sai ma da yace idan ya hadu akan masbuki ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabliyu ma da yace idan rafkanwa biyu ta hadu akan mamu lokacin da yake bin liman sai kabli ta kama limamin shi idan duwai za ta rattaba ala da masbuki ba a diyun min ji hatin imami ba a ta kama su tare da liman mun ce ba a ba a di sai ka gama cikin sallolin ka ko da haka da kan miƙe ka ga liman yana sujada ba a di sai ka sa a ranka kenan yanzu idan na ƙare sallah zan yi sujada ba a di saboda limami na yi sujada ba a di to lokacin da ka miƙe wa qabli min jihati nafsi to kai kuma hema qabli kai mai ta kama ka ba maki da ka miƙe raka'a biyu ka samu tare da liman ko raka'a uku kai ka samu tare da liman kaga kana da buƙatar saratu a da daga cikin rakon ka zaka yi Fatiha da sura duka he ka karanta musu Fatiha Fatiha Fatiha kai kenan akwai inda ka tsallake karatun sura da tsaya domin karatun sura yanzu na ba kauli ta aka biyo ka ba da haka yanzu kai a kan kanka kabli ta kama ka ga kuma ba da kama ta liman ya za a yi sai kai kabli wanda ta kama ka sannan kai sallama karama liman ma ba dinsa shi ne ma da yake to ajza'a hul qabliyu qablin da zaka yi wanda ta same ka ta bangaren kanka to ta hada da kablinka da ba adin liman duka ta wanki to zaka in kai kabli duka ta warke maka kada baka yi kabli kuma ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum yake ce kuma ba kai ma liman gaba dinka ba a yi in ka hada gaba ɗaya kenan ta dauke maka wallahu a'lam na'am na'am malai ke tana da samu ka kamar ka'ida cewa idan abubuwa biyu suka haɗu yanayin su iri ɗaya ne to ɗayan sai na ɗaukewa a karatun suka bi ta ba da ka'idar ko ka shigo masallaci akwai tahiyyatul masjid akwai kuma raka'atul fajr ko duka wannan ayyukan su iri ɗaya ne saboda ka in kai raka'a biyu sune tahiyatul masjid kuma sune raka'atul fajr ka da haka ce je lokacin ba abin da za ka kara ko in gaba kace Allahu akbar ita ce kabbara haramar ka ita ce kuma tabbarar ka ta tafiya ruku sai da lokacin da ka zo masallaci da man yayi ruku to kana cewa Allahu akbar ko ruku za ka ita ce kabbara harama ita ce kuma kabbarar ruku kar maka ce Allahu akbar Allahu akbar ka tsafta to kana Allahu akbar to ta ruku shikenan ita ce kabbara harama ita ce kabbara ruku wannan kaida tana da kyau mutane suke rike dan ka samu aiki biyu da suke haduwa lokaci daya to suna warkar da kai ina ji mun tattauna ta har akan azumi ko ga duk shawwal ga kuma ramar ramadana ko akwai da suke ganin gama da liya ɗaya ke nan su ne su ne suke shawar kuma su ne ramuwar ramadana ka na eh kuma ka samu suke shawar akwai da suke ganin haka tun daga suke shawar kuma ga ramuwar ramadana za ka an kada za ka yi saurin da ce to Allah dai ka gani wannan suke shawar ne kuma ramadan ne eh wa alaikum salam na'am aw yake hada su da suke tawa da azumin litinin da azumin mata ke wata su na mata ke wata eh yau su suna sani duk da malamai suna ganin cewa ko ne a yi a muhalli in zai yiwu mace ta fara yin ramuwarta sannan ta yi sufi shawwal in ba zai yiwu ba ta yi sufi shawwal din ta kokarta kuma ta yi ne ramadan din kafin wani ramadan din ya zo ya same ta in kuma ta gaba zai ba kuma tana son take yadda ne yadda Allah da Allah zai ba wa kowanne ranar sa a gurbin sa Allah ya samu dace shi sa za ka ga ranar sallar Idi idan aka je aka yi sallar Idi to kuma ba a dawa gida ai me ai walaha saboda daidai lokacin da ake idin daidai lokacin ake sallar walaha da haka to ita a daidai lokacin ita sallar idin ka kuma ita ce sallar walaha kan ka saba yin sallar walaha da haka in kada gida baka bukatar ka sake wata walaha ita ma idi a lokacin wannan walaha ba a yi kuma idan ranar idi ne ba a sallah kafin a tafi ko ba a sallah idan an dada daga gida ranar idi ce na to yana kula ranar idi a ranar idi ko mutum zai yi wanka ya sa tilare ya ɗauko sabon kaya zai ya kasa tana idi zai Eh. Eh. Sai su yi sallah. wallahi kuma Allah ce muke na na iri ba sa dogon riga ka me ko ce sa eh zuwa daki da riga ban daki ake sallar ya kamata rigar ban daki makar ake sallar ne ta yi ai da Allah an ji ya ce khudhu bi nafsikum inda kulli masjidin ko da ka riga da ake riga ban daki da ta kamata an ka ba sallah ta huta sai ka dauko wata ka sabo eh muna da sakaci da muka sa nan jallaje tana kan wahala Allah ya mu dace mala yake cewa karatu na gaba kuma wa man nasiya ruku'a wa tadhakkarahu fi sujudi raja qa'iman mutumin da ya manta da ruku'u wa man nasiya ruku'a wanda ya manta da ruku'u wa tadhakkarahu fi sujudi sai ya tuno da shi a cikin kuja da shi sai ce raja a ka'iman to ya dawo ya tsaye mana duni ne na zo na yi sallah abin da ya kamata in yi ba na gama karatun fatiha na gama karatun sura ruku'u ya kamata in yi kawai da na ce allahu akbar mana da in ruku'u kawai na tafi na yi sujada wata irin sujada ta farko wata irin sujada ta biyu ina cikin sujada ya tuno cewa to an yi ban yi ruku'u ba to madadin ka je far da wannan raka'ar baki daya sai ma da yake raja a fa'imu sai ka dawo ka tsaya kana tunowa a cikin sujada cewa ai bai ruku ba kawai ka miƙe ka tsaya tsaf a yadda ke idan kana ka tsaya kamar ya dawo kayi karatun fatiha ne da sura ta ƙare sai ma da yake cewa yustahabbu lahu amma an so mashi an yi da shay'an min al-qira'a ya maimaita wani abu na karatu shi da na dawo na tsaya muqaddara kula ubu da rabbin nasu na karanta ku da haka da na tsaya mara dai ko ina tsaya yin ku akalla sai ce min al jinnati wan nas kamar kare karatu ne na dan ba sarki nan ku shike da sai yin ruku sai sake dagowa sai in dole da sallata wancan abin da yi da na yake na tafiya su jira ya zama to yi ne mai lissafin rabban wata amma raka'a ta ko kuma sallata ta dawo daidai na da ita da ya kamata ina ce wa yustahabu an so mashi wa yustahabu lahu an so a gare shi an yu'ida shi min al-qira'a ya maimaita wani abu na karatun shi thumma yarka'u sannan yayi ruku'u wa yasjudu ba'da salami sai kuma yi sujada ba'da sai zama to wata sujada da ya wuce kafin yayi ruku'u idan sai karin sa sai zama to ya mata sujada ba'da ta warware matsalar shi na eh amin ومن ثم ويستحب له ان يعيد شيئا من القراءة ثم يركع وانا بيسا ثم ركع ثم ركع نعم جدا لنا هكذا ثم يركع نعم كذا ثم ركع sannan ya yi ruku'u wa ya sujudu ba da salami na kai kuma wata jada ba da salami na mina ya samu zalimi suna kuma biko na sai ya yi ruku'u sannan ya yi sujada duk wanda aka dauka a cikin Allah da ya insha Allah sai ce wa man nasiya sajdatan wahidatan wanda shi kuma ya manta sujada kwaya daya wa tazakkaraha ba'da qiyamihi ya tuno da ita a bayan ya tsaya raja'a jalisan sai mana yace shi kuma sai ya dawo ya zauna wa sajadaha yayi sujada da ya bari illa an yakuna qad jalasa qabla al-qiyami har sai idan ya kasance ya zauna ne kafin miƙewa fala yu'idu julusa ka wani halin ba zai mai ta zama ba shi ko misali sallah duka muka sani sujada guda biyu gare ta da ya sujada ta farko ya taso ya zauna zama tsakanin sajojoji guda biyu kawai sai ya ɗauka wannan sujada ta su istiraha ce ne madadin ya yi tsaki kawai ya yi miƙe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai tana cewa ai wancan zaman da yafi ba wai jalalatul istiraha ba ce zama ne tsakanin sajadodi guda biyu sai ma da yace masa raja'a jalisan to ya dawo ya zauna inda zai dawo ya zauna shine mukaddara kawai daga sujada ne da ya dago kawai miƙe waye to idan miƙe yayi sai suna ajiye sujada ta biyu ba to ne dawo ya zauna shine zaman sa tsakanin sajadoji guda biyu sannan sai ya sujada nan kuma sai da illa an yakuna qad jalasa ba zai zauna ba har sai idan ya kasa a wannan halin zai kici sai dai idan ya zauna kafin ya miƙe ma'ana lokacin da zai dawo daga tsayen in ya riga ya zauna kafin wancan rafkan wata yi to kawai sujada zai wuce yanzu yana tahowa misali kamar misalin da na bada mutum ya sujada ta farko ya yi zama tsakanin sajobi guda biyu a wannan zaman da ya yi rafkanuwa sai ɗaukar cewa wannan jalasatul istiraha ce kawai sai ya miƙe yanzu da yake ba raka'a ta gaba yake ba ba ma ki ya karanta Fatiha ya fara tsakura sura ne tana cewa ai bai sujada ta biyu ba to yanzu na yi sujada farko na yi zama tsakanin sujadoji guda biyu me duka rafkar wata sujada ka ne haka yanzu daga tsaye kawai sujada zan wuce baya buƙatar ne baya buƙatar in zauna tun da dama na riga na zauna kafin wannan ne kiwon da zai shi ne kita illa an ya kuna ta jalasa sai dai idan ya kasance ya riga ya zauna kabla al-qiyami kafin miƙe wanda yayi sai sai fala ya idu julusa a wannan halin baya buƙatar ya maimaita zama dan ka zamu zama tsakanin sajadodi sau biyu kuma yi ma sai zama to ka sake wata wata rafano da kai zama to kai ne sujada za ta za ta tafi wa man nasiya sajda tayni wanda shi kuma ya manta sajadodi guda biyu kharra sajidan kawai ya fadi yana mai sujada walam yajlis ba zai zauna ba to za a manta sujudoji guda biyu a iya manta daidai amma za a manta biyu da ka dago daga ruku'u da mutum ya yi raka a ta farko ko ta biyu ya yi ruku'u ya dago kawai ba alhamdulillahi rabbil alamin ya ta so ainihin rukuku ne na dago ban yi sajadoji guda biyu ba to yanzu ne kan yi zama in ya tafi sujada misali ni ne na rukuku na dago ban yi ko sujada ba kai na fara sabon karatu ne sunan sujadoji ne ban yi ba kaga yanzu to ba bukatar zama a kasa dama tun haka ta sujada ba a zama to sujada ake wucewa shi ne yace kharra sajidan kawai mutum ya faɗi yana mai sujada ina son a kawai tafi tsora goyi na a kasa shi abin da ake da bukata walam yajlis a wannan halin ba zai zauna ba sai ma da yace wa yasjudu mutum zai yi sujada ne fi jami'i zalika cikin dukkanin waɗannan hukunce hukuncen da suka wuce mu da wanda ya manta ruku'u da wanda ya manta sujada a da wanda ya manta sujada a ya manta ruku'u ko ya zuba cikin sujada da wanda ya manta sujada daya da wanda ya manta sujada biyu ko dukkanin su idan sun dawo sun yi abin da yake kansu to sujada ba hadisi take hawa kansu yasa ce wa yasudu fi jami'i zalika ba'da salami dukkanin waɗannan rafkamai da muka yi bayanin su da duk abin da suke da bukata sujada ba hadisi Allah ya sa mu kiyaye in ka riki sai ka je fata raka ita a sallah ba a so a jefar da raka ko ya so a shekai suna ne kan da ya kamata ka gyaro ta ba a so a jefar da raka in ka an jefar da raka ka je da ba ta gyaru ba amma yanzu da nayi sujada na balbale to yi sujada biyu ne ko sujada ɗaya ne sai ma ne a gina akan yakini ko menene yake ne ko ke ta ekran sai ka bada ta sai shi ne ta kara ta biyu ne ya fi zama lafiya sai kai mata sujada ba di magana ta kare ba ku a je fada raka har ya gaje idan marhala da za ta gyaru bane kuma musamman zai fada raka ya fi yiwuwa akan mamu lokacin da yake bin limani nan da bai da dama a nan da ake je fada raka idan mamu yana bin limani aka takure ni wajen ruku'u ko aka takure ni wajen sujada a da aka dago daga sujada ta biyu aka miƙe to yayi wasa da wannan raka'a sai sa da lima a zaka a tagada wannan ne ake jefar da raka'a amma idan ba mamu bane mutum kai ne kake sallah ka ko ina zaka yi tafiyar gurin kayan ka ka gyara ta ka ci gaba da tafiyar ka Allah ya sa mu dace malaiki ta wa inda zakara sujuda na'am na'am eh ومن نسي سجرة واحدة نعم اوكي wancan da farko na ce mana wa yarka'u wa yajidu ba'da salami ko ita ma ya bata hukuncin sujada ba abi su waɗannan da ya haɗa su ke ba su hukuncin sujada ba abi eh na insha Allah ni ya ce duka a haɗo guda uku ko kuma da ke tambayi wancan na farko da amma da riga ba da hukuncin sa ba abi wannan da wanda ya manta sujada ɗaya da wanda ya manta sujada biyu su ma sujada ba abi za su Allah ya sa mu dace malai ce wa in tazakkara sujuda idan kuma mamu ya tuna da sujada ba'da rafi ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha wa in tazakkara sujuda idan mutun ya tuno sujada ba'da rafi ra'sihi bayan dago kanshi min ar-rak'ati allati taliha daga raka'ar da take binta sai ce tamada ala salatihi sai mutum ya dore da sallar shi wani yarji ba zai dawo da baya ba wa ita zakarar sujuda mutum ne ya sujada guda daya ya yi zaman tsakanin sujudoji guda biyu madadin ya yi tahiya sujada ta biyu kawai sai ya miƙe alhamdulillah rabbil alamin sura ta zo ya yi ruku'u ya ɗago kawai suna cewa wata raka'a da ta gabata a bai sujada ba to kusan bambancin waccan da wannan ba su jira guda ɗaya bace ba shi ne ma da yake to waccan can da ta gabata kawai ya share ta yanzu musamman da mutum mutum zai jefar da raka'a ko sai mutum ya jefar da ita kawai ya ci gaba da wannan raka'a da yake kanta amma kuma za ta koma madadin waccan da ya rafanu idan wanda ya rafanu waccan ta farko madadin za ta bi ce ya zo na madadin ta zama ta uku ya ta dawo ne sai ta dawo ta biyu shi ne yake cewa ba da rafu ra'atihi min rak'atin lati taliha kama da ala salati mutum kawai dore da sallar shi walam yarji ba zai koma ba kan wannan sujada da ya manta wa alga rak'atus sahwi sai ya jefar da raka'a da ya rafkanwa a gurinta wa zada rak'atan fi mawdi'iha sai ya ƙara raka'a a gurbinta baniyan yana mai gini akan sallar shi wa sajada qabla salami yayi sujada fa wannan bi an kabi ko wa in tadhakkara sujuda idan mutum ya tuno da sujada ba'da rafi ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha bayan dago kanshi daga raka'ar da take binta tamada ala salati mala yake to ya dore da sallar shi walam yarji ba zai koma ba zuwa waccan sujada wa alga raka'at as-sahwi sai je fadda raka'ar mai rafsalwa wa zada raka'atan fi mawdi'iha sai ya tsaro raka'a a gurbin baniyan yana mai gini akan inda ya tsaya din ko akan sallar shi wa sajada qabla salami ya sujada sauki wanda ya fahimta inda ya fatanta mana a aikace
amma mana da ake kafara harama ko kaza eh banda da ake kafara harama yanzu ga mala a tsaye zai kwatanta mana ko sai kana bayani ai Inda kaga mala ya yi ruku'u ya ɗago ya yi sujada ɗaya. ya yi zama tsakanin sujada madadin sujada ta bi kaga ya yi miki raka a kan gaba na yanzu kaga a raka a kan gaba har ya yi rukuku har ya dago yanzu sai tuna wancan raka'ar aje sujada ba to wancan da bai sujada ba ya ma da yake kawai ya manta da ita yanzu muna riya mata da ita ko? Eh. Na. Yanzu ka zuwa can ta tafi ko? Yanzu wannan jamalan ya ce yi ita ce take koma mafako wancan raka'ar da ya bari. Da aka zo da ita ce matsayin sallar ta ne, wannan ita ce matsayin raka'a ta biyu. Da aka yanzu ya kamara ka yi zaman tahiya ko kai abin da za ka yi ita aka jefa da yadda ake jefarwa a sallah ba a jefar da ta farko da haka yanzu muna magana akan ta biyu ce ko akan ta uku da haka ba yanzu malam ya kwatanta mana da za a jefar da raka'a har ya jefar har ya ci gaba da sallar shi sai ce wa za da raka'atan fi mawdi'iha sai ya tsaro raka'a a gurbinta mu dauka yanzu malam wannan sallar bai ramo a tsammanin sa ta hudu ce sai da ya dago daga ruku'u sai ya tuna cewa ai wancan ta uku ba su jira a cikin ta sai ya dore yanzu ka ga wannan sahuda ita ce za ta dawo tana ta uku sai karo raka'a da ya zama to ita ce gurbin wancan da aka jaba ya zama to da bukatar raka'a ta uku sai ce wa sajada qabla salami mutum zai yi sujada qabli a wannan halin amma sharadi in kana min al-ulayaini idan rafkanuwar ta faru ne a cikin rakawoyin biyun kari ta farko mana mukalla ɗauka raka'a ta biyu wata zakara ha ba da akhdhi salisa ya tuno kuma a bayan ya kulla ta uku ta a a kuri kunna ai mun samu zaba yan ko yake tambaya ko malaiki ta mutum zai yi sujada kabli amma menene ne jawo mutum ya yi sujada kabli sai ce in kana min al-ula yayi idan rakkanuwar a cikin raka'o'in biyu ne mana kuma da wanda ya jefar a raka'a ta biyu ita ce jefar raka'a ta biyu tana da ne fatiha da sura ko sai ce to in kana min al-ula yayi in daga cikin raka'o'in biyun farko ne wata zakara ya tuno da ya bar sujadar ba da akadi salisa bayan ya kullata uku misali ni ne na raka'a ta biyu akwai fatiha akwai sura na yi ruku'u na ɗago na yi sujada na ɗago sai na ɗauka cewa ne na yi sujada ko na yi zaman tahiya ta farko kawai na miki yanzu ka gwada tahiyar na yi ta abin da ake yi ta amma me ya faru sujada ta biyu ce bai yi ba ko sai na miki raka'a ta uku a raka'a ta uku ake tsammanin zan karanta fatiha ko alhamdulillahi rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin na tsari me zan yi sai nayi ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamida yanzu yayin da tunan sai ai wannan raka'a ta biyu ba ruku ba su jada me kuke da mun karanta wannan ta biyu sai in tafi ta daga aiki ko na ta haika yanzu wannan ta uku ita ta dawo gurbin ta nawa gurbin ta biyu sai in yi sujada ta farko in dago in sujada ta biyu in dago tunda na jefar da wancan rakar ina da bukatar ne sai in sake neme ta zaman tahiya me dalilin da ya sa ma da yasa ai sujada kamni na na alhamdulillah ma da an tambayar saboda ta ukun da na meja ta dawo gurbin ta biyu ba karatu sura a cikin ta ita kuma dole karatu ta a cikin tana da bukatar mai fatiha da sura ban tuno bane sai bayan da nayi ruku'u na dago inda na tuno kafin yi ruku'u kai da nan tafi wannan sujadan ne ko in me ko in yi karatun sura to amma sai da nayi ruku'u na dago sai na tuno ai wannan ba sujada wannan kuma babu karatun sura da haka wannan yasa ce malam to za ka yi mata sujada kabli ne saboda ka manta karatun sura da kuma tsayawa da karatun sura Allah sa mu fahimta abin nan na'am shi ne ke cewa in kana min al-ulayaini in rakkado a cikin rakawoyin biyun farko ce kuma ta ilmi misali da muka nuna maka cewa biyun farko babban da ta farko tunda inda biyun farko ana nufin har raka'ar farko to dan ta bi ta da raka'ar farko rayuwa ce ban matsala kenan amma tun da aka ce ta uku ba sura ke ana nufin wanda za a yi mantuwar ba a cikin ta a cikin ta biyu ce da aka har gobe ba a jefar da raka'a ta farko ta biyu ake jefar da ta uku da ta hudu amma ta farko ba a jefar da ita in ku ka jefar da ita to sallan ma ta bi ta na'am wa tadhakkara ba'da akdi salisat sai ce wa ba'da salami za ka yi sujada ba a jini in lam takun min al-ulayaini in ya kasance wanda kai rafkanuwar sujadar ba rakawatin biyun farko ba a raka'a ta uku sai ka manta sujada eh ta hudu ta dawo gurin ta to ai ta hudu irin ta uku ce da aka dan ta hudu ta dawo gurbin ta uku ba matsala sai in karo tafiya ne ta zama to ta nawa ta hudu yanzu me na samu a sallata karin waccan raka'a da na jefar mara sujada ya kai masa sujada ba shi ne ce wa ba'da salami za ka yi sujada ba adi in lam takun min al-ula yayni in ta kasance ba cikin biyun farko bane mun karanta wannan zai sake mai da mu haɗe kuma yi da komawa shi ne matsala a karatu ko au kanat minhuma za ka yi sujada ba adun ko da ta kasance a biyun farkon ne wa tazakkara ka tuno qabla akali salisa kafin ka kulla ta uku yanzu mun fahimci siffa ta farko ko siffa ta farko ka mai da ta uku ta dawo ta biyu dalilin ta uku ta dawo ta biyu ba karatu sura cikin da muka ta za ka yi sujada kabli ko idan ta hudu ce ta dawo ta uku za ka yi sujada ba a ji da dama duka ba sa bukatar karatun sura sai ma da ke ta til abiyin farkon idan kai irin wannan rafkanuwar akwai inda za ka yi sujada ba a ji ya za ka yi sujada ba a ji shine yake cewa wa tazakkara qabla aqdi salisa in ka tuno kafin ka kulla raka'a ta uku misali na yi raka'a ta farko mala fadanta mana na kaza gura yanzu mala mukaddar ya raka'a ta farko ko na'am kai ta farko ta biyu kake ta biyu na'am na'am zama tsakanin iya ta farko sujara ta farko ko ai misalin ya ba yanzu irin na da za ka yi yawa ga ruku ya samu an dagwa daga ruku ga sujada an dagwa daga sujada very good yanzu a raka'a ta biyu malam ya manta sujada ko yanzu ke kasa uku kayi karatun fatihar ka kayi karatun fatihar na da ya zama tahiya ba ko shi tahiyar malam ba matsala yanzu kayi zama tahiyar ka ko to me ke zuwa raka'a ta uku yanzu a tarka ta ko yake bukatar ya karanta Fatiha da sura Fatiha ko inda karanta Fatiha gari magdubi a fili daidai inda ma da yake gari magdubi a laifin wala dalli sai tuno cewa ai wata raka'ar tasa bai zama mai ba bai masa sujada ta biyu ba wata raka'ar tasa ta biyu bai mata sujada ta biyu ba to malam ƙara sura a ƙara sura kuma ai ta karanta fatiha saboda ya ci dole ka ina zuwa mana in ka hakuri muka kada da zaka bulle mu wa mu malame da yi karatu bukata ta hine duk kamar da malamin azzi mu azzi in muna bukatar tattauna ko mu da mu tattauna ko yanzu malam ya tuno ne kafin ya yi ya yi rukuku ko ina yake cewa to za ka iya sujada ba a ji a cikin ko a cikin biyun farkon da kai rafaruwa amma wata zakara kabla akdi salisa ka tuno kafin ka kulla ta uku da me ake kulla abana raka'a ne da rukuku to kafin kai rukuku sai ka tuno sai sai li anna surata wal julus lan yafuta saboda sura da sujada ba su kuke ba to idan sura da sujada ba su ce me yake nufi za ka yi sura kenan ko za ka yanzu da karanta fatiha sai ka tuno wata raka'a ta biyu ba kai mata sujada ta biyu ba sai ta to sura ba ta kubce maka ba yanzu ne yake nufi karatun sura za ka tsara a nan gurin har ka je da wata raka'a ta biyu amma nomar karatun da muka taho da shi na farko shine wannan raka'a za ka ajiye ta kuka yi sujada ta biyu ko to wannan ya ajiye maka wannan karatu a wanda bai rikice da sunan wancan ba sai ya sa iya ƙara sura ne ya ƙara sura da haka sai ya yi ruku kamar da malam ya ya daga ya yi sujada ta farko ya dago ya yi sujada ta biyu ya sake dagawa sai ya koma ya zama tafiya da haka kuma da muke tsammanin za ta kubce an kawo ta zama ta da muke tsammanin zai kubce an kawo ni kago ce muka je barke nan wancan barin sujadar kenan yanzu ne fara a wannan sufar ƙari ne ƙaru tun da ƙari ne wata sujada ya kamata mu yi sujada ba dubu mun fuskance ta a wannan halin halaye ne guda uku akwai wanda za mu yi kabli akwai wanda za mu yi ba'adi akwai mai wancan kablin amma an muka juya shi zai dawo ne zai dawo ba'adi mun fahimci wannan mala wani mai cikin lokaci na a kan ku ayi ku irin wannan raka haka shi na ɗauka abin da zaka tattauna malam shi kamata ya ce mana kai tsaye koma zai sake koma wancan gurbin su darhi ne asalin karatun da muka baro a baya to amma wani lokaci ne ake baka ko kai wancan ko kai wannan ko dai su misali yanzu na gama karanta fatiha a raka'a ta uku sai na tuno raka'a ta biyu ta bai yi sujada ba a raka da zafi guda biyu kai tsaye tun da har na yi zaman tahiya ba na zama tsakan su gani bibi da zai guda biya samu ko kai tsaye in gani sujada ta biyu sai zauna in zake zaman tahiya wannan da nabi shi ita ce ta samu ƙari sai zama ita ce zai kabu saboda sai na ɗauko in kawai raka ta uku in yi ta hudu ko kuma in zaɓi cewa wannan ɗin na je fadda ita sai in ƙara sura in yi rukuku in dago in yi zaman tafiya sai dago in raka'a ta uku in yi dago shi ne sufar wannan tsari sai samu kana da bukatar ne kana da bukatar sujada ba na'am eh
eh
eh zaɓi guda biyu gare ka ibn fahimta misali ni ne na yi azo zama zaka a tafi na yi sujada ta farko na zago tsakanin zama sassadoji biyu guda biyu da na zauna kawai na kira cewa ai wannan raka a ce ta biyu zaman tahiya zan yi ba ko ba zan yi sujada ba kawai ne zaman tahiya a tahiyatu lillahi har na yi salatin manzon Allah ko sai na miƙe raka a ta uku da na miƙe raka a ta uku sai da na karanta fatiha sai na tuno waccan sujada da ka ta wata biyu tana da matsalar sujada ta karhe to anan hanya biyu gare ka da zaka zaka gyara ta hanya ta farko ko da yanzu bayan na gama karatun Fatiha kai tsaye kawai in dawo in yi sujada ta biyu in na sujada ta biyu ba na fice waccan sujadar ba sai in zauna in mata zaman tafiya sai zama to ta wata raka'a da jefar ta uku waccan mai Fatiha ko wani ne zaɓin ka na farko zaɓi na biyu kuma shine yanzu ina tsaye na karanta fatiha da kuma waccan aikan mata sujada ta biyu ba sai na ce na je fadda to wannan da ne fatiha ya zan yi gyara ta sai mata karatun sura qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yanzu raka'a da ta biyu ta samu fatiha ta samu ne ta samu sura sai in sake ruku'u in dago in sujada ta farko in dago in sujada ta biyu in dago in sake zaman tahiya eh zaman zai zo da raka'a ta tsakiya kenan ita ne ita da zai fa to da wannan halin da wannan duka da zaka yi duka sujada ba za ka yi na'am na'am na'am na'am eh eh abu kai karanta fatiha eh ana yanzu kana da damar haɗa tun da ana karanta fatiha ne a bayyane kana da damar ka dawo ka sake karatun fatiha a bayyane ka karanta sura a bayyane sai dai ba tun zaki eh in kuma ka ga dama sai ka tsaro sura a bayyane yanzu ka samu fatiha da surata a nan kuma za ka yi sujada ka yi saboda fatiha a koye kai duka abin mai sauki ne na'am eh eh
zai
zai iya dawaye zai iya dawaye insha Allah da haka menene dalilin da yake ko a raka'a ce biyu ne za a iya sujada ba a biyu da ce wata zakara qabla akhdi salisa in ka tuno kafin raka'a kullu raka'a ta uku li'anna surata wal julusa lam yakuta saboda karatun sura da zaman tafiya ba ku kufce ba ma'ana kana da damar da zaka kira don sura kana da damar da zaka yi zaman tafiya zaka sujada ba da zaka yi mun fahimci wannan sai ce wa man sallama shakkan ana kamata mu tsaya anan ko karatun yana da kulle-kulle da yawa ina ku kaga ka da ma mu fahimci matsalolin akalla a matsala goma inda Allah zai taimake ka ka tuno hudu ko ka tuno biyar akalla an tiri ba ko na da ka ina ga yi a da nake gani duk da karatun da yawa ba tun da dai a kulle ya kamata mu bar shi haka ko Allah ya sa mu dace da yadda abin da yake da bukatar bayani sai mu kara mai na na eh in ka samu eh eh eh eh eh ya kake so to kai kana so ai kabarin ku abu CD ba eh eh na kabarin eh wato awai karatun da muka dauko mun ce idan mutum ya zo sallar idi to tana zai masa wahala a ko ko ba san da kake magana ba eh eh eh eh ni ma ita so mu gane ai misali da kamar sallar juma'a bana bukata na koma kanta matsala cikin sallar idi take ko mutum ne zo sallar idi sai ya samu liman yana zaman tahiya kage ya samu tahiya tare da liman in ya tahile ci ko me zai rabu rakwabin sa guda biyu shine ma da yake tarjihi in kai mai ko da farkon ne da liman yayi kabbara bakwai ana so kai bakwai in kai mike tafiya da liman yayi kabbara hida ana so kai kabbara hida bai da gyaran da kake so kai ba insha Allah ba mu kace mu kuma juma'a da ka wanda ya zo sallar idi sai ta da liman yana zaman tahiya to dan ka mike za ka rabo na rakwabin biyu da liman yayi kabbara bakwai ana so kai bakwai yadda yi hida ana so kai hidan wannan amma baka yi su ba duk ba matsala domin yana da zaɓi ko yayi kabbarorin ko kare kabbarorin idan kuma da ka zo liman ya yi sallama a idi kake so kai ko a gida kake so kai raka'a biyu ko ake so kai yi su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hala ibnu ahadul islam wannan raka'a din ne idi mu musulmi ya malamai suka ce to ko a gida zaka yi ko a idi zaka yi raka'a biyu zaka yi su wallahu ta'ala ala Allah ya samu da na sai yatul id saboda ba masallaci bane yasa ake kira shi dama musalla ko ba masjid ba na'am Na'am. Eh. Misali kai ne ka kan masallacin idi ya kadar da mutane suna dawowa. An tayi. Ba wala ala kai raka biyu za ka yi a gidanka kuma tana nan a matsayin idi. Da mata da suke gida ba su je gida ba su ba su je idi ba su ma raka biyu za su yi a gida biyu. Eh. Na? na mai ka bisu ya ku yi sajen mai tare da lima da iyalinka amma da raka a wannan zafi ko ba ka bukata wancan kabarorin an kai kabarorin kuma ka mutu ba ko eh ga musu mata na ku ji tsoron Allah ku ke mun biyayya na to ba matsala a maganar na ya sami masabuki na eh ai karatun da muke a bayan sai yake cewa zai yi kabli tare da liman ba a duk kuma idan bayan ya gama sallar shi ma'ana ne da nazo sallar isha idan na samu raka'a ɗaya tare da liman sai liman a he wannan ukun da ban samu ba kabli ta kama liman ko a ɗaya da na samu ba kabli ta kama liman yanzu liman idan ya kare zaman ta yana da buƙatar kabli kafin ya yi sallama ko to tunda na samu raka'a ɗaya liman yana tafiya kabli ya mu tafi kare da shi Allahu akbar liman tafi Allahu akbar Allahu akbar liman dauko Allahu akbar liman sake liman ne zake zama ya dawa ya zauna sai ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum yayi kabli liman yayi kabli haka ne da ka yana sallama da muke na tuku uku na sallama zai yi bana bukatar sake wata kabla wannan gurin kawai sallama zai tunda dama na riga mun yi kablin tare da liman in ba duk wannan kuma ka gama zaka sai kai daga baya
na na amsa tambayar ya fahimce ni da farko abin da yake tsammani tun da sake rabe ta kabli ma a yau ko to amma tun da ka bude son kun yi kablin yake nan ka kare ta kana tuko sauran sallolin ka kawai sallama za ka yi tun da kun yi kablin tare da nema Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa zaman to daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki muna mana daidai domin aiki da abin da ya dace da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين